الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalar ukudatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du wa muslimi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna jaddada godiya zuwa ga Allah madaukakin sarki wanda ya raya mu ya bamu dama da kuma lokaci muka ga zagayowar wannan yini mai taron albarka yini na litinin wanda yau wata na hudu a musulunci iya da kwanaki 29 29 daidai ga watan rabi'u nisani yau hijira na da shekara 1445 daidai da 13 ga watan 11 miladiya 2023 barkanmu da kasancewa a cikin wannan maktaba ta mai taron albarka maktabatu darul ilmi da ke wannan unguwa ta manawaci a nan fadar jihar Gombe domin ci gaba da darasi cikin littafin mun halul masail fi sharhi muktasarul aqdari wanda babban malami Alhaji Sa'ad bin Umar bin Sa'id mutumin futatori jamhuriyar Mali ya rubuta idan ba a manta ba mun yi majalisi na ɗaya na biyu a wannan littafi yau kuma insha Allah shine majalisinmu na uku a wannan littafi idan ba a manta ba a darasin da ya gabata bayan kammala muqaddima mun shigo gabar da malici a wani ma yajibu alal mukallafi tasihu imani an yi magana game da imani kuma an yi magana kan mukallafi waye mukallafi sannan muka zo qawaidul iman wanda malai lissafa su guda shida al-imanu billahi ta'ala وبملائكته الكرام وبكتبه المقدسة ورسله المعصومين واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره wannan su ne suke cewa arkanul iman na sit rukunan imani guda shida an fahimta kuma wannan ƙur'ani ya zo da su a cikin ayoyi guda biyu ɗaya suratul baƙara ɗaya kuma suratul kama wanda Allah ta'ala yake cewa laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina musamu guda biyar na ɗaya kuma yana ina ɗaya shine fadin Allah ta'ala da yake cewa wa ma amruna illa wahidatul kalamin bil basar ko kuma inna kulli shay'in khalaqnahu bi qadr inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadr to wannan sune arkanul iman guda shi da qur'ani yazo da su daya wacce doguwar aya cikin suratul baqara wannan kuma aya cikin suratu al-qamar a fahimta kun ga ashe maganar da na faɗa a farkon mukaddima cewa a galabiya ayoyin qur'ani a kawo a dunkule wanda ba a kawo nassin ba kawai fassarar aka kawo ma'anar aka kawo mun ga wannan arkanul iman da ba ne lissafa su guda shi duk ayin qur'ani sun tabbatar da su amma ba a kawo ayar ba domin me domin dama an yi shi a kusanto da ma'anar a kusanto da ma'anar zuwa ga ɗaliban ilimi an fahimta to wannan shi ne mun kammala kirgo waɗancan rukunan imani guda shida sannan ko malam zai fara ɗaukar ɗaya bayan ɗaya iyayen bayani na farko ya ce al'imanu billahi ta'ala na farko daga cikin arkanul imani guda shida shine imani game da Allah ta'ala ka yi imani da shi na farko ka tabbatar akwai Allah ne sannan ka tabbatar akwai abubuwan da yake bantu da shi shi Allah ne akwai abin da ya halatta a jingina masa abin da bai halatta a jingina masa akwai abin da shi kadai ya barwa kansa ikon yi an fahimta wannan iya karkashin al'imanu billah kamar yadda ya rubuta yace ilam kai sani annahu yajibu alal mukallaf ya wajaba akan mukallafi an ya'rifa ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa ala musan wajibi ne akan kowane mukallafi ya san abin da ya wajaba gare shi a cikin haƙƙin maulana waye maulanmu Allah Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur zalika bi anna Allaha maulal ladzina amanu wa anna al-kafirina la maula lahum to sai ma dai ce wajibi ne mu san abin da ke zama wajibi fi haƙƙi maulana jalla wa'ala a cikin haƙƙin majibincin al'amarinmu shine Allah mai girma da buwari wa ma yastahilu da abin da ya koru zuwa ga Allah akwai abin da ba za ka jingina wa Allah shi ba wa ma ya juzu da kuma abin da ya halatta ka jingina wa Allah shi an fahimta alwajibatu fi haqqillahi ta'ala akwai wa'ansu abubuwa wajibabbu cikin haƙƙin Allah subhanahu wata'ala mala yake cewa alwajibatu fi haqqillahi ta'ala 20 sifa wajibai a cikin haƙƙin Allah subhanahu wata'ala akwai siffofi guda 20 wannan siffofi guda 20 wajibi ne kowane musulmi mukallafi ya tabbatarwa da Allah su an fahimta ka tabbatarwa da Allah dukkan wannan siffofi wanda mala ya kawo su guda 20 ana wahiya ga sunan alwujudu samuwa dole ka tabbatar da Allah samamme samuwar da bata da farko ko bata da ƙarshe dama can Allah fil azal iyali kuma har abadan abidi ne nan ba shi da farko ko ba shi da ƙarshe wannan kowane musulmi dole ya tabbatar da wannan game da Allah ka tabbatar da Allah ka tabbatar masa da wujud samamme ne samuwar da bata da farko ko bata da ƙarshe an fahimta Qur'ani yake cewa qala Allah ta'ala afillahi shakkun fadiri samawati wal ard Allah yace game da Allah kuke kokonto ne kuna shakka game da Allah ashakku shine at-taraddud kaiwa da kawo ko kokonto ko samun shakka akwai wanda yake shakka game da Allah ko san akwai yan nature ko wanda duk abin da ya faru nature ce ta yi ai ba wani Allah ma kawai duk abin da ya faru ko yanayi ne yake haifar da shi kaga wannan an an fada layin kafirci an fahimta dole ka tabbatar da Allah ko ba abin da yake faruwa sai da izininsa sai da sansa kuma sai da dukin sa ga abu fa'iri samawati wal ard Allah shine ya kagi halittun samai gaba ɗaya da kasai gaba ɗaya kaga sai da akwai Allah sannan zai kagi halittun samai da kasai idan har Allah babu ai ba wani abu da zai tasiri gare shi kenan in dai ka tabbatar akwai sama ko ba kai kai ba ko ba wani bane na ka yi wannan sama to ka san Allah ne ita ka san akwai ƙasa ga tana ka san ba kai kai ba ba ba sarkin garin ku bane yi ba shugaban kasar ku bane yi to ka tabbatar akwai wanda yake shine Allah ka san karan kanka akwai kanka ba kai ka lici kanka ba iyayenka ma sila ne sanadiyar zuwanka duniya ne amma halittarka da kaka duniya Allah ne kawai to kafirai ne Allah ke faɗa musu na afillahi shakku kuna kokonto game da Allah ne alhali ne kage halicin samai gaba ɗaya da kasai gaba ɗaya na biyu daga cikin dalilan da suke tabbatar akwai Allah badi'u samawati wal ard Allah shine ya kage halicin samai da kasai bada'a shine kagar da Allah bai ga samful abun kowa ba Allah bai taba ganin halittar wani sannan ya kwaikwaya yi ba a'a duk abin da Allah ya shi ne ya fara kaga da kansu shi ne ma'anar badi'u samawati wal ard Allah ne farkon kagar halittun samai da kasai duk wanda zai wani abu to sai ne kwaikwai Allah amma Allah ba abin da zai mai ba da tana kwaikwai ko wani a duk abin da Allah ya to shi ne farkon kagar halittarsa as-samawati wal ard anna yakun Allah anna yakunu lahu walad ta yaya da zai kasance ga Allah an gane ɗa ana nemansa domin manufa guda biyu ne kawai duk wani mai neman Allah ya ba shi ɗa ko ya ba shi haihuwa inda yana da hankali to manufar wannan haihuwar guda biyu shi ko ba ta da tuku manufa ta farko shi ne tun kuna raye a duniya idan har lokacin sa ya taimake ka ya sa farin ciki a rayuwarka an fahimta abu na biyu in ka mutu ma addu'a duk dan da bai yi wannan ba to bai zama to da ne alkhairi a gun yayansa na farko ka sa musu farin ciki tun kuna raye a duniya ka dinga jawo abin da za su ji daɗi za su yi farin ciki za su yi murna ko kai ɗa namiji ne ko ke ya mace ce sannan idan ƙarfinka ya kai ka hutar da su ka ce baba ai ba sai ka fita ba ni zan ɗau nauyinka baba abu kaza da abu kaza da kake to ka bari ni da ke wani ɗau nauyinsa to wannan shine ɗaya daga cikin manufar neman ɗa a duniya sannan kuma ka kwanta ka mutu dinga bibiyar ka da addu'a faɗin ma'aikin Allah da yake cewa duk ɗan adam da ya mutu to aikinsu ya yake su guda uku daga ciki akwai waladun salih ya da ula akwai ɗa na ƙwarai da za ka bar shi a duniya ya dinga yi ma addu'a to wannan shine manufa ta neman haihuwa a wannan guda biyun Allah iya da buƙatar wani Allah yana da buƙatar ka taimake shi Allah yana da buƙatar ka samu farin ciki Allah yana da buƙatar ka masa addu'a to kaga ta yaya Allah zai nemi da ai ɗa bai ma kamata ga Allah ba bai dace ba tunda duk wanda yake neman ɗa to iya neman tanyo da agaji ne iya neman wanda zai taimake shi wanda zai agaje shi to shi kuma Allah ba shi da buƙatar wannan shine anan yace anna yakunu lahu walad ta yaya ɗa zai kasance ga Allah walam takul lahu sahiba kuma Allah shi gashi ba shi da mata a cikin ikonsa da ƙaddarawarsa da ƙaddararsa da manufarsa bai ƙaddarawa kansa mata ba ba shi da mata domin mata ma ya mai taimaki ya shigo mata ma ya taimakonka za ta yi ta tarbiyyar ta ma da yaya ta gaje ma gida ta zo ta yi kaza ta yi kaza ta taimake ka to Allah ba ya fi buƙatar wannan ba shi da buƙatar komai a gunkuwa an fahimta wa khalaqa kulla shay'in kuma Allah shine mahalicin komai abin da ka sani da ba abin da ba ka sani ba da abin da ke bayyane da abin da ke koyi duk Allah ne halicce su shine khalaqa kulli shay'in wa huwa bi kulli shay'in alim kuma Allah game da kuma iya da ilimi ba abin da zai faru Allah bai sani ba inna Allah faliqul habbi wan nawa Allah shine faliqul habbi wanda yake faso da kwaya ta fito da tsirrai daga ƙasa falik shi ne kamar ƙasa ta dare wani tsoro ya fito daga cikinta to in ba Allah ba mai wannan wannawa kuma Allah shi ne ke fito da tsirrai da za zama abincinmu da abincin dabbobi Allah zai akharaja almar'a fa ja'alahu gusa'an ahwa an gane ko mata allakum wa li al'abi yukhrijul hayya min almayyit daga cikin siffar Allah shine yake fito da rayaye daga matacce sannan wa mukrudil mayyiti min alhayy sannan ya fito da macece daga cikin raye wannan ko malamai sun bai fassara guda biyu ko zahiri abu wanda baya motsi sandararre abu mai rai ya fito daga cikin sa ko abu mai rai mai motsi sandararren abu ya fito daga cikin shi ka dauka kamar kaza tai tai koyi ka kaza mai rai ce tana kuka tana rai tana numfashi amma sai sandararren abu mara rai ya fito daga cikin ta shine kwai an fahimta kuma ana nan ana nan wannan kwansan da lalle da baya motsi kuma sai mai rai ya fito daga cikinsa an fahimta kaga mukrujul mayyit min al hayy wa mukrujul hayy min al mayyit kai yukrujul hayy min al mayyit wa mukrujul mayyit min al hayy wannan ma'ana ta farko kenan ma'ana ta biyu ko mutumin kirki ya fi mutumin banza ko mutumin banza ya fi mutumin kirki ita na faruwa ga annabin Allah annabi Nuhu alaihi salam ya haifi dan da ba musulmi ba ka ga nan wa mukrudul mayyit min al-hayy tunda annabi mursal ya haifi wanda ba musulmi ba ka kaman matacce ya fito daga biyar ko kuma kabar annabi Ibrahim alaihi salam babansa ba musulmi ba ka ga nan kuma yukrudul hayya min al-mayyit an fahimta malamai sun ba da wannan misalan guda biyu ko wancan ko wannan to duk Allah da yake wannan cikin ikonsa da kaddarawarsa zalikumullahu wannan shine Allah mai irin wannan aiki shine Allah fa anna tufakun ta yaya ake karkatar da ku game da Allah an fahimta na biyu alqidam Allah dawwamamme ne an fahimta Allah dawwamamman sarki ba shi da farko kuma ba shi da ƙarshe shine Allah ta'ala yake cewa huwal awwal Allah shine al-awwal awwal awwal din awwaliyya da ba ta da farko kenan ɗayan da ba ta da farko wal akhir kuma Allah shine ƙarshe da ba wani abu a ƙarshen sa wal zahir Allah shine azili wal batin kuma shine Allah Allah shine abuwi farko Allah ƙarshe Allah abu bayyanan ne Allah boyayyen ma Allah ya san duk wannan sifar Allah ce wa huwa bi kulli shay'in alim kuma Allah ta'ala mai ilimi ne game da komai yake shi albaqa'u wanzuwa an gane ko komai zai gushe ya bar Allah ba abinda zai ragu a wannan duniyar in ba karfin ikon Allah ba komai sai ya kare qala Allah ta'ala Allah ta'ala yake fadi kullu man alaiha fa duk abin da ke doron bayan ƙasa sai ya kare komai akwai lokacin da za ka nemi komai karsa Allah ta'ala yake cewa a wata ayar wa ina da ja'iluna ma alaiha sa'idan jumla akwai lokacin da Allah zai mai da duniyar nan bola zai mai da ita juji duk wani abu da kake gani iya baka sha'awa iya burge ka akwai lokacin da Allah zai mai da shi bola a wannan duniya duk abin da ke wannan kasa ina wa ina la ja'ilu na ma alaiha sa'idan juluza komai sai ya zama to gashi nan ba mai shi ma ba mai so akwai lokacin da dabbobi raƙuma tumaki za su dinga yawo ba mai su wa izal isharu qutiyat ga sanon a sake ba mai suwa akwai lokacin da dukiya za ta cika duniyar arsa mai karba ba a fahimta to Allah ta'ala ke cewa duk abin da ke ban kasa sai ya kada ba abin da zai wanzu akwai lokacin da duniya za ta dawo kamar lokacin ma ba a halicci annabi adam kafin halittar annabi adam ba wani ɗan adam a bayan ƙasa da yake musiba ba shi Allah ne kadai ya san abin da yake faruwa a wannan lokaci. An fahimta? To akwai lokacin da duniya ma za ta dawo haka. Komai sai ya kare. Duk abin da Allah ya halitta a bayan kasa na wala sai an wayi gari ba komai. Kama bada akum ta'udun. Kamar yadda muka zo duniya ka zama koma zuwa ga Allah gaba ɗaya. Saboda kar ka rudu da wannan duniyar. Akwai lokacin da wallahi ba kowa a duniyar duk kowa ya kare. shine Allah ce kullu man alaiha fa wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram abin da zai wanzu shine zatin ubangiji ma abocin girma da karamci suratul rahman ayami namba ta 27 sufar Allah ta hudu al mukhalafa lil hawadith Allah ta'ala ya saba wa dukkan fararai Allah ba za ka taba kamanta shi da wanda daga cikin halittunsa ba in Allah ya ce iya da kaza ya tabbatarwa da kaza to wannan kazan ba irin naka ba kuma ba irin wanda ka sani ba amma wajibi ne kai imani Allah iya da kaza tunda ya tabbatarwa da kaza cikin nas kuma zan ya tabbatar masa amma ka musalta ka kwatanta ba zai yi ba an fahimta Allah ya siffanta kansa hi mai ji ne an fahimta to jinsa ba irin naka ba annabi Musa alaihi salam iya ba da labari lokacin da Allah ya kira shi falamma a ta hannu da ya musa lokacin da ya je gunda Allah zai kira shi ya masa wahayi yake cewa ba ta inda bai ji wannan sautin kira a cikin sama ta ƙarƙashin ƙafarsa ta ƙofofin gashinsa ta sama da shi ta gefensa ta ƙasa da shi ta gabansa ta bayansa ko ina sai da ji wannan kira domin ka san kiran Allah ba irin da ka bari an fahimta maganar Allah ba irin ta gaba ce jin Allah ba irin na gaba Allah in yace iya da abu kaza to kar ka saki ka kwatanta shi da wani abin kalanta to shine al-mukhalafa lil hawadith qala Allah ta'ala Allah ta'ala yake fadi laysa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir Allah ta'ala babu wani abin da zaka masalta shi da Allah babu shi ba wani abin da yasa kwatanta shi da Allah bai isa ba duk abin da ka gani a duniya Allah ne halicci shi bawan Allah ne kuma sai da yardar Allah sannan ya zo duniyar sannan ba kuma zama abin da zama wa huwa samiul alim wa huwa samiul basir Allah shine mai ji kuma Allah shine mai gani ya siffanta kansa da ji ya siffanta kansa da gani shi Allah subhanahu wataala an fahimta siffan Allah na biyar qiyamuhu ta'ala bi nafsi Allah a tsaye yake da kansa baya neman taimakon kowa amma kai kana neman taimako kana neman tallafi kana neman agaji kana neman palliative ko abin rage radadi su mara radadin suke shi Allah ne ko zai rage mara radadi ka ka samu lafiya an bayyana to Allah ba shi da bukata kan kowa iyamu ta'ala bi nafsi Allah tsaye yake da kasa bai jingire kowa ba ai la yahti la yahtaju ila makani la yahtaju ila muhalli khasifat Allah ba shi da bukatar a ce ya keɓanta abu kaza ikon sai yake kawai a'a ko a siffa ka siffa kaza ce kadai idan Allah ya siffantu da ita sana abu kaza zai barwa ba shi da bukatar wani muhalli a ce Allah iya bangare kaza a kudu yake baya arewa ko kuma arewa yake baya yamma a'a Allah ba shi da buƙatar muhalli wajen gudanar da ikonsa da ƙaddarsa. Zatin Allah tabbas bisa maganin malamin firintiya yana sama, domin duk nasu ya tabbatar da haka. Amma ikon Allah iya koyi, ba inda za ka ɓoyewa ikon Allah ba kai ba. Wanda Allah ta'ala yake cewa, Alamtar an Allah ya alama fi samawati wal ardh ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum ولا خمسة إلا هو ثالثهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم الله بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم Allah ta'ala yake cewa ma yakunu min najwa salasati ba wansu masu gane guda uku da za su koma gefe suna gana wasu illa huwa rabi'um Allah ya rubuta su wala khamsatin illa huwa salisuhum idan mutane biyar ne sau koma ba suke gane to Allah ne da shi da su sai Allah ya ce wala adna min zalika in ma kasa da hudun ne wala aksara in ma sama da shidan ne illa huwa ma a ce dai Allah iya tare da su aina ma karu duk inda suke kaga wannan maiyar Allah ce cikin gudanarwa sake Allah iya tare da kai a duk inda kake iya kallonka iya kula da kai iya ganin abin da kake kuma yake baka duk abin da kake abin da kake to wannan shine ma'iyar Allah wani tana ko ina an fahimta to shine Allah da ke cewa wala muqassasin yuqassisuhu bil wujud kuma ba inda za a ce wani abu kaza zaka samu Allah abu kaza kadai kake zaka sami ikon Allah abun amma in ka je can gon ikon Allah bai je kuma ba wala bai taba siffantuwa da wani kibantaccen kuma قال الله تعالى الله تعالى يفدي يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله يا متاني الله يكي كما بكاتاني زوا غريش والله هو الغني الحميد الله شيني ما ودا شي كما abin godiya dukkan wani dan adam to iya da bukata kuma Allah shine mawadaci kuma wanda ya cancanci a gode masa namba ta shida alwahadaniya Allah shi kadai ne wajen gudanarwarsa da zatinsa da ikonsa da kudurarsa shi kadai ne ini alwahadani fi zatihi a zatinsa shi kadai ne wa sifatihi a siffofinsa shi kadai ne wa af'ali da aikace aikacensa shi kadai ne qala Allah ta'ala Allah ta'ala yake fada law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata fa subhanallahi rabbil arshi amma yasifun Allah ke cewa lauka na fihi ma da dai a ce a cikinsu a cikin mai kira a cikin sammai da kasai an gane ko da dai a ce a cikin sammai da kasai akwai aliha akwai wani allan ba allan gaske ba a ce akwai wani allah na biyu ko na uku a sama ko a ƙasa to Allah ya ce la fasada ta da al'amura duk sun bace wani allah zai ce a yi ruwa wani kuma zai ce ba za a yi ko ga alamar ya bashi an samu kilajin of power ko kuma wani Allah ya ce yau gari zai waye wani Allah ya ce a gari ba zai waye ba ko kuma wani Allah ya ce damuna za wani ce a ba damuna za shine Allah ya ce da akwai wani Allahn bayan Allahn gaske a samai ko a ƙasai to da al'amura sun bace da ba abin da zai tafi ne shi law kana fihi ma'aliyatun illa Allah la fasadata fa subhanallahi rabbil arsh sarki ya tabbata ga ubangijin al'ali shine Allah amma yasifuna game da abin da kafirai suke sukunta Allah da shi al-anbiya aya ne namba 33 wa ilahukum ilahun wahid Allah ya ce abin bautar ku dai abin bauta ne kwara ɗaya shine Allah la ilaha illa huwa arrahmanur rahim shi kadai ne abin bauta sannan kuma shine arrahman mai yawan rahama sannan kuma shine mai yawan jin suratul baqara aya mai namba ta 63 siffan Allah mai namba ta 7 anan al-qudratul amma Allah iya da iko na gaba daya ikon Allah ba wanda ya kubuta daga karkashin ikon Allah babu shi duk ƙarfinka duk kuɗinka duk mulkinka duk iliminka duk talaucinka duk yarintarka duk shekarunka to kana ƙarƙashin ikon Allah ne baka isa ka fita daga ƙarƙashin ikon Allah wallahi baka isa ba kene al-qudratul amma Allah iya da iko gamamme akan kowa da komai an fahimta malaike cewa Allah ya ce qala Allah ta'ala yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir domin karfin ikon Allah har ma abin da baka sani ba iya yi wa Allah tasbihi an fahimta abin da ka sani da abin da baka sani ba duk suna yi wa Allah ibauta Allah ya ce wa in wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahu duk abin da ka sani a duniya to iya yi wa Allah tasbihi kai ne ne kadai baka fahimtar irin tasbihin da yake wa Allah kudin aljihunka iya yi wa Allah tasbihi wayan hannunka tana yi wa Allah tasbihi akuyan gidanka tinkiyan gidanka mashin din hawanka kekenka duk abin da ka sani Allah ce iya yi wa Allah tasbihi amma kai baka sani yake yi to anan Allah ke cewa yusabbihu lillah suna yi wa Allah tasbihi ma fi samawati ma fil ardh duk halittun samai da duk halittun kasai suna yi wa Allah tasbihi lahul mulku wa lahul hamdu godiya duka ta tabbata gare shi mulki duka ya tabbata gare shi wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah shine mai gamamman iko akan kowa namba ta takwas al irada al amma nufin Allah na gaba daya in Allah ya nufi abu ya kasance ba wanda ya sai fita daga cikinsa an fahimta kamar Allah ya kaddara cewa mutanen garin nan ko mutanen yankin kaza abu kaza zai same su mai kyau ko akasin mai kyau to ba wanda ya sai fita daga wannan abu ai kuna jin yadda Qur'ani yake ba mu labarin da Allah ke halakar da mutane akwai wanda yake fita to wannan shine qudratul amma iratul amma yasa Allah da yake magana akan samudawa sai yake cewa fa hal tara da ummi baqiya shin me karatu a yanzu ka taba jin labarin akwai wanda ya saura daga cikin san gudawa ya koya wanda ya koyewa mutuwa ko ya gudu daga kashin ikon Allah bai mutu ba kini fa hal tara da ummi baqiya akwai wani da ya ragu a cikin su babu ga fir'auna da shi da mutanensa kaf da Allah ya kaddara ruwa da zai halaka su ba wanda ya sai hukunci duka suka fita kuma duka ruwa ya halaka su shine al-iradatul am in Allah ya rubuta ka cikin masu shan wahala wallahi sai ka sha sai dai ka dinga ce Allah ya saka fara shi ko ba haka ba wallahi ka zaka ce Allah ya saka fara ce bayan da zaka yi to baka da karfin da zaka guje mata in kuma Allah ya rubuta ka cikin masu dama dama haka zaka yi in cikin malau Allah ya rubuta ka ka kasance wannan kowa ya sanya wannan aransa in wahala kake sha a rayuwa karka zargi kowa karka yi bilimin ɗin kowa da idan sanin Allah sai dai ka dinga roƙon Allah ya sa wahala bakin ta kenan kuma Allah ya sa ta zama kafarar zunubanka ta zama to ibada ce ta musamman da Allah zai baka da amma karka yi daga wahala kuma gara ba Allah a sai abin ya zama biyu babu kenan ka kudire kyakkyawan kudi tsakanin daga mahallicinka sai Allah ta'ala yake cewa innahu huwa yubdi wa yu'id Allah shi ne ya budi'u yake kagar halitta wa ido kuma gare shi za ta koma duk wanda ya gani a rayu Allah ne kage halittarsa kuma ko daren daɗiya sai ya koma zuwa ga Allah ne la haula wala quwwata illa billah duk abin da ka gani ba da abin da baka sani ba in dai mai rai ne to Allah ne halice shi yanda Allah ya halice ka to kuma ya sanar da kai za ka koma ka shirya kuma koma wanda za ka yi ba irin wannan rayuwar ba ce ita in an je can ba mutuwa kuma babu gyara a nan kake da damar gyara kusakuran amma har in dai ka mutu ka tafi lahira to ba damar gyara kuskure damar da aka baka ta gyara ta kare a wancan gida kawai hukunci za ka jira sakamako za ka jira kawai amma duk abin da za a hukunta ka a duniya yake yanzu kuma komawa zuwa ga Allah nan ya tabbatar sai ka koma sai na koma sai mun koma yasa Allah a wata ayar cewa ya ayyuhal insanu ma ghabaka bi rabbika karim ya kai da adam me rube ka ne game da Allah duniyar daɗin me ta mata raba ka da Allah ta sa ka zama ɗan ta'adda ta sa ka zama mujirimi ta sa ka zama azzalimi wani daɗi duniyar ta baka har ta raba ka da mahallicinka duk abin da yake da duniyar nan da daɗinsa dai ba zai wuce abu a ce kai mai kuɗi ne ko mai mulki ne ko ba yi wani daɗin duniya duk wanda ake kirga cikin masu jin daɗin duniya ba wani abu guda biyu ne ko mulki ko kuɗi to duk cikin biyun ba mai dawama duk biyun kana duniyar wallahi tallahi sai ka zamto wanne yake yi baka mutu ba ma in duniya ta bi da kai ga mulkin ga kudin in shekaru suka yi yawa wallahi sai dai ga wani ayyama ba za ka yi to wannan ce ba duniyar ba ita ce duniyar ba yanzu akwai ƴaƴan da duk dukiyar uban su ne suke juya jama'a yi ba abin da yake yi ko sa hannu ya ne ba zai yi ba shekaru sun yawa kaga duniyar ba kenan duniyar kenan kuma ita wannan duniyar duk inda ka kai da jin daɗin ta an ka shekara 60 ka dohi 70 to shi kenan ba duniyar dole ta fara daga ma'anu akwai abin da dole ba za ka yi shi ba wannan wani abin kana so za a ce ba za ka ci ba wani abu in ya fito ma ko yayin mota ko tufa mai kyau sai gani kamar wani wasa ba ba ma ka sha wasa kai auren ma ba za ka yi ba ga dai kudin ga komai kana son auren amma ba za ka yi ba in ma ba inda matan yanzu masu shegon shegen kudai wace su zata wadan shekara saba'in kabari a kusa amma da yake masu kudayin tsiyari sai ga ta aure tana sa ran ya mutu ci gado ba haka bane haka ne mana haka ne wannan bai tace dole ba kana son al'umma wallahi talla kana ji kana gani yafi karfin ka ba zaka to ballanta na kuma kasan zaka mutu maka wa duniyar to wannan shine innahu huwa yubdi'u wa yu'idu sannan kuma Allah ya ce wa huwal ghafurul wadud Allah shine mai yawan gafara kuma shine mai yawan soyayya zuwa ga bayinsa an fahimta zul arshil majid Allah shine mabocin al'arshi mai girma fa'alun lima yurid Allah shi ne ke aikata abin da yake fa'al siga ce siga ta tafril fa'al mai yawan aikata abin da yake abin da shi ya so ba abin da ka so Allah mai iko ne ya jama'a abin da ya so zai faru ba abin da ka so ba abin da muka so ba yasa wani mun yake kwantar mana da hankali yace wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum sau da dama za ka ta yunkuri ka ta hankoran kana son abu to Allah ce ba alkhairi bane a gare ka da dama kuma za ka ki abu ka ki shi a ranka Allah ce kuma shine alkhairi domin wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu Allah shine ya sani ko ba abin da kuka sani ba abin da ka sani amma da yake ita boko dama a gaure take a gaure take da yahudanci sai ka jiwa mutane ce mai su ne masana ya iya girgiz kawai masana ta fi kasani abin da yanzu kana nan baka san abin da yake barwa gidanka me ka sani wannan kalmar ni dai tana bani mamaki wallahi ba wai masana wai je diki masani masana harkokin kaza ya dai yi masani ne kawai wallahi wallahi musa to Allah ya ce ba abin da kuka sani wallahi ya alamu wa antum la ta'lamu yasa ilimin addini iya da tawazi duk girman mara da almajiri almajiri to da tawali wani amma dan boko bai da wannan mutum ya yi digiri ya yi masters ya yi phd ka ce masa secondary ne ba ba zai da ba sai kai ka kara ma amma wala duk girman malamin addini ko ya kai matsayin professor inda malami ne na musulunci to bayan da za a iya ce shi malami ne ba zai dai wani ya faɗa a can amma shi ba zai faɗa ba in ma kuma an faɗa ya yi tawadu ya ce an ba malami kun ga wannan bambanci ne a fili an fahimta Allah ta'ala ke cewa fa'alun lima yuri Allah mai aikata duk abin da ya so wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yaktar ubangijinka iya halittar abin da ya so sannan kuma iya zaben abin da ya so siffa ta tara al'ilm Allah ne ilimi ilimin Allah ya sha mafi ko ina ba abin da zai faru wanda Allah bai sani ba Allah iya da cikakken ilimi akan kowa da kowa قال الله تعالى يعلم ما في السماوات والارض Allah shine masanin abin da ke cikin sammai da kasai wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun Allah ya san abin da kuke boyewa kuma Allah ya san abin da kuke bayyana duk abin da ka boye ma Allah ya sani ballan tana wanda ka bayyana wallahu alimun bi zati sudur Allah shine masani game da abin da kira za su ka boye abu magana ma tana kirjinka Allah ya sani ka bata ma ta fito duniya ya sani siffa ta goma alhayatu wajibi ne ka jingina wa Allah wannan siffa rayayye ne Allah rayayye ne qala Allah ta'ala Allah ta'ala yake fada Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum Allah shine kadai abin da ya cancanci abota masa sannan kuma shine al-hayyu rayayye al-qayyum kuma tsayayye la ta'khudhuhu sinatun wala nawm wanda gengidi baya riskar Allah ba lutuna bace bakara aya ne namba ta 155 wa qala wa tawakkal ala al-hayy allazi la yamut wa sabbih bihamdi ka dogara ga rayayyen nan da baya mutuwa shine Allah rayayyen nan da baya mutuwa shine Allah wa sabbih bihamdi ka dinga tasbihi kuma kana gode masa suratul furqan aya ne namba ta 54 a na 11 da 12 shine as-sam wal basar wajibi ne ka jingina wa Allah siffar mai ji ne sannan kuma Allah mai gani domin ya tabbatarwa da kansa wannan qala Allah ta'ala Allah ta'ala yake cewa game da annabi Musa dan wansa annabi Harun alaihi salam qala la takafa innani ma'akuma asma'u wa ara Allah yake faɗa game da annabi Musa da annabi Harun alaihi salam lokacin da ya tura su ga Fir'aun da suke cewa Allah muna jin tsoro domin fir'auna kaza da kaza da kaza sai Allah ya ce a alata kafa kar ku ji tsoro kar ku tsorata da fir'auna innani ma'akuma ni ina tare da ku inji Allah asma'u ina jin ku ara kuma ina ganin ku an fahimta ina ganin ku ina jin ku ba abin da zai asma'u ina jin ku duk abin da za ku yi da fir'auna ina ji wa ara kuma ina ganin ku da fir'auna da ku duk ina ganin ku an fahimta kaga Allah as-sami'u ne kuma al-basir inna Allah as-sami'un basir Allah ta'ala ya sabbanta kansa da shi mai ji ne ko mai gani Luqman aya mai namba ta 28 la tudrikul absaru wa huwa yudrikul absara huwa al-latiful khabir Allah yace ba wani ido ba wani gani da ya isa ya riske shi a duniya an gane da kyau la tudrikuhu al-absar ba wani idan da ba wani ganin da yake riske Allah a duniya kaga Allah baka isa ba wa huwa shi Allah yudrikul absar hine yake ganin gannai duk wani mai gani ma Allah iya ganin sa wa huwa al-latiful khabir Allah shine ladakawa bayin sa kuma ya basu labari ma'ana a duniya ba wani idan da yake ga Allah tunda annabi Musa ma Allah ya ce ba za ka iya gani na ba da ya ce rabbi arini an zuru ilaika Allah ina so ka ban da mana ganka sai Allah ya ce annabi Musa lan tarani zai kawo lan harfin nafi lil abad harfin da in yazo iya kore abu na har abada ne lan tarani fi duniya ke annabi Musa idan ka bi sai gani a duniya ba a duniya ba wanda ya sai gani amma walakin zur ila al jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وكر موسى صيقا فلما عفا قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين lokacin da an- Allah annabi Musa ya yi shauƙin ganin Allah sai Allah ya ce annabi Musa ba za ka iya gani na a duniya ba amma har in ka ce za a gani to ga wani dutse san kalle shi fa in istaqarra makana in dutsen ya tabbata inda yake to shikenan za ka iya gani na falamma tajalla rabbuhu lil jabal lokacin da wani hasken ubangiji ya biyo ta kan dutsen ja'alahu dakkan sai ga dutsen ya rititike ya zama kamar filawa dutsi ne ba amma da wani hasken ubangiji ya biyo ta kansa sai ya rititike ya zama gari a gaban annabi musa annabi musa iya ganin wannan fakarar musa sa'iqa annabi musa ya faɗi a sume ya faɗi ya suma falamma a faƙa lokacin da annabi musa ya farfaɗo daga wannan suma ya tashi hankalinsa ya dawo jikinsa sai ce subhana tsarki ya tabbata gare ka ya allah tubutu ilayka allah na tuba ba zan ƙara neman da ganka a duniya ba wa ana awwalul mu'minina kuma ni farkon masu miƙa ma wuya ne allah farkon masu imani zuwa gare ka an fahimta amma a yanzu ya ce wani ya ga allah wani tsabar ko ba ka suke faɗa ba ne tsabar wurdi har ya gano Allah idan ki na zauna a Kano a can wani ma wani yayi ana yayi tsalle wai an- ana rindike shi in ya faɗo sai ana daddanne shi wai ya gano haske ya gano haske ƙarya yake wallahi ya sha kwaye sa dai kawai sosai kuwa wallahi haka suke yi ka san dai duk inda ka kai da nagarta ba kai annabi Musa ba wallahi ba kai shi ba dan da annabi Musa iya cikin ulul azami na rusul iya cikin mutane biyar wanda Allah ya ku karrama su daga wannan su a duniya duk halittunsa su ne su biyar ulul azami na rusul iya cikin su amma Allah ya bi da annabi Musa ya gaishe a duniya bai da ba annabi Musa ya fadi a sume kuma ya tashi ya Allah na tuba Allah na tuba tsarki tabbata ne ga aya cikin suratul a'raf tana da alaka an fahimta yasa aka tambayi na na Aisha cewa manzon Allah ya ga Allah sai na na Aisha ce nurun anna ara ai Allah haske ne ta ya zai a ganshi aka tambayi Abdullahi dan Abbas cewa manzon Allah ya ga Allah ya ce eh ya ganshi an fahimta maganar su biyun duka bacin karo da juna ita na na Aisha Allah ya ƙara yarda da ita ta ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bai ga Allah a duniya ba kuma haka ne tunda Allah ya ce la tudrikul absar in dai a doron duniya ne ba idan da yake gaisu shi kuma dan Abbasu inda ya ce manzon Allah ya ga Allah a lokacin da manzon Allah ya Isra'ila da Miraj gunda manzon Allah ya yi ba duniya ba ne. ko duniya ne ko dan yawon shakatawa zai zo gun eh kaga ba duniya bane ke kaga in dan Abbas ya ce eh manzon Allah ya ga Allah a can nan ba duniya bane abu kaga a duniya ne kuma Allah ya tabbatar ba za a gaishe ba tunda manzon Allah an ce ya je an nuna mai wuta an nuna mai aljanna an fahimta ya ga zatin Allah ya ga al'arshi ya ga kursi har ma an nuna masa irin azabar da ake yawa su a wuta har an nuna mai ni'imomin aljanna kaga nan ba duniya bane an fahimci wannan kuma Allah dama ke cewa wujuhun yawma izin nazira ila rabbiha narida akwai wasu kusakun da za su ga Allah a lahira Allah ya samu na ci saboda Allah a lahira za a gaishe amma a duniya ba wanda ya ce ga Allah duk wanda ya ce ma ya ga Allah a duniya kare yake yawa a fahimta ta wannan shi Allah yake cewa la tudrikul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwa al-latiful khabir suratul an'am siffata sha uku alkalam Allah yana magana Allah ba bebi bane yana magana an fahimta qala Allah ta'ala wa kallama Allah Musa taklima Allah ya ce yayi magana da annabi Musa magana wannan takliman maf'ulun mutlaq ne maf'ulun mutlaq yana zuwa bi sigati tawkid ne maganar magana ta kai a ce mata magana shine wa kallama Allah Musa taklima Allah yayi magana da annabi Musa magana a na sha hudu sha biyar sha shida sha bakwai sha takwas sha tara ishirin shi ne wa annahu ta'ala qadirun wa muridun wa alimun haka ne ko to ni maganin ba ta sha bakwai ko ba sha bakwai ko to sun samu kuskure ke wa alim wa sami'un wa basirun wa mutakallim wa annahu ta'ala cewa shi Allah subhanahu wa ta'ala qadiru mai cikakken iko ne akan kowa wa muridin Allah nufinsa ba wanda ya sai fita daga nufin da Allah ya wa alim Allah ta'ala masani ne wa sami'un Allah ta'ala mai ji ne wa basirun Allah ta'ala mai gani ne wa mutakallim Allah ta'ala mai magana an fahimta to wannan sune siffofi guda 20 wanda dole ne ka tabbatarwa da Allah su duk wannan daya har zuwa mai namba ta 20 din nan to kowace siffa wajibi ne ka jingina wa Allah ita ana fahimta almustahilu fi haqqihi ta'ala abin da ya koru kuma daga cikin sufofin Allah ta'ala ba za ka jingina masa korarrun abubuwa ba za ka taba jingina wa Allah su wa yastahilu fi haqqihi ta'ala ma yunafi fi hadhihi sifat al-20 alwajiba fi haqqihi ta'ala duk kishiyar ɗaya daga cikin 20 din nan to haramun ne ka jingina wa Allah ita ana ganewa kowace ɗaya daga cikin ɗaya zuwa ashirin ka ɗauko kishiyarta kishiyarta to haramun ne ka jingina wa Allah ita an fahimta na ɗaya al'adam Allah zai na fifil wuju ko ka ce Allah babu shi a yi ne adam abin da babu kaga can kuma Allah ya ce saman bai ke kaga me kishiyar samuwa babu ko rashi to ba za ka taɓa jingina wa Allah siffar babu shi ba ka jingina wa Allah siffar babu shi haramun ne musta'il fi haqqita an fahimta wal huduthu al munafi lil adam ko kace Allah fararre ne alqidam ne ba nan ba adam ba al huduth kace Allah samamme ne akwai lokacin da Allah aka samar da shi ta'ala Allah an zalika ulwal kabira an fahimta kaga siffar faruwa tana da lokaci yau can kuma Allah ya ce shi alƙidam ne an siffata da dawwamamme ne bai da farko bai da ƙarshe to ba za ka taɓa jingina wa Allah siffar samuwa ba idan ka ce Allah samamme to akwai lokacin da babu Allah ke wannan kuma haramun ne kai wannan kudin wal fana ƙarewa ko ka ce akwai lokacin da babu Allah wal iyaz billah al munafi lil baqa wanda yake kore wanzuwa Allah ya ce wanzaje ne komai zai kare bar shi kullu man alaiha fan to ka ce Allah ma akwai lokacin da zalimi shi a rasa to wannan sifa haramun ce ka cinye da wallahi wal mumasil alil hawadis ko ka kamanta Allah da halittunsa ko kagagun abubuwa tunda can an ce laisa ke mislihi shay'un to ka ce akwai abin da ya kama da Allah ko abin da zaka iya kwatanta shi da Allah to shi ma wannan haramun ne lil mukhalafa laha wanda kwatanta Allah da wani daga cikin halittunsa ko kagagun abubuwa to babu shakka ya kore wacce sifa siffa ta biyar wanda ta koru ga Allah shine al-ibtikar ila mahalli wa mukassas kace Allah iya da bukatuwa zuwa ga wani mahalli ko iya da bukatuwa zuwa kibabban wani Allah bahi da bukatuwa ga mahalli ko ku Allah bahi da bukatuwa ga kowa an fahimta al-munafi lil qiyam bin nafs tunda can Allah ce al-qiyam bin nafs Allah tsaye yake ga kansa bai da taimako ga kowa to in ka siffanta Allah da bukatuwa ga ku ko mahalli to ka kore wa Allah wacce sifar kuma haramun ne wata addudi fi zafi wa sifat ko ka ce Allah ba ɗaya bane a zatinsa ba ɗaya bane a sifarsa almunafiya lil wahadaniya fiha idan ka ce Allah yayi ta'addudi ma'ana ya ya maimaitu ba ɗaya ba ba to ka kore wa Allah sifar wahadaniya kuma ka kore wa Allah sifar da wahadaniya haramun ne wala ajizu gajiyawa haramun ne ka jingina wa Allah gajiyawa almunafi lil qudra wanda Allah ya ce shine mai iko akan kowa da komai al'amma wal qasa qudrar Allah ta gaba ɗaya da take bantuwa duk tana ga Allah Allah ba gajiyayye bane ba inda ya gajiya jingina wa Allah safar gajiya wa haram wal karahatu na takwas ko ka ce wani abu ya faru kuma Allah baya so Allah ya kyamu abu kuma ya faru ba zai yi ba duk abin da Allah bai so ba zai faru an fahimta saboda ka ba abin da ya faru wai Allah bai so abin ya faru babu shi shine alkaraha lil wujudi samuwar wani abu ta faru a tilasta wa Allah wani abu ya faru ba zai ba lil af'ali aw allati tunafi bil irada wanda take kore siffar irada ta Allah wal jahl rahin sani wa ma fi ma'anahu da abin da yake kama da wannan bi shay'in da dukkan abu komai kankantarsa min al ma'lumat wanda abin iya cikin abin da ma'lumat ne sanannun abubuwa ko kuma abubuwan da Allah yake barancewa kansa sani to Allah ba abin da ya isi ya kuya daga cikin ilimin sa babu shi idan ka ce akwai abin da ake Allah bai sani ba to ka kore ma siffarsa ta al-ilmu kenan an fahimta ilimin Allah ya sha make kowa da komai saboda ka jingina wa Allah rahi sani haramun ne wal mautu mutuwa al munafi lil haya wanda take kore rayuwa idan ka jingina wa Allah mutuwa to kai haramci kai haram domin Allah rayayye ne al hayyul qayyum mutuwa ba ta da muhalli game da Allah wa tawakkal ala al hayy allazi la yamut saboda ka jingina wa Allah mutuwa haramun ne mustahil ne na sha ɗaya asamamu alunafi asam kuramci shi ne saman mutum a ce baya ji an fahimta to ba za ka ce Allah baya ji idan ka jingina wa Allah kurumci to ka aikata haram al'alim li jami'i wal wujudat ko ka ce Allah bai jin abin da duk yake faruwa cikin halittar sa wannan haram al'ama makanta au au kafa shay'un min al-wujudi min al-mawjudat kai an basirihi ko ka ce akwai abin da ya kuye game da ganin Allah Allah baya gane shi to shi ma wannan ka aikata haram ba abin da ya ya kuye daga ganin Allah subhanahu wataala na sha uku baka ai kuruji ai shay'in min al-ma'lumat an dilalati kalami ko ka siffanta Allah da da bebanta na rashin magana a ce Allah ba mai magana ba wannan ta kore siffar Allah da ya ce mutakallim ne shi an fahimta ini al-bakam ai kuruji shay'in min al-ma'lumat an dilalati kalami akwai abin da zai iya fita daga ilimin Allah game da maganar Allah ya nuna cewa Allah ta'ala bai yi magana kan kaza ba babu shi jalla wa ala mai girma da baya aw kaunu kalamihi harfan ko a ce maganar Allah ba a fahimta yini harfan din aw sautan alladhi yunafi bil kalam ko sauti ne ba a fahimtar abin da ake faɗa to duka wannan ya kore sifar Allah ta'ala kalam wanda shi ya magana wa kaunuhu ta'ala ajizan mukrahan jahilan mayitan ahama abqa duk wannan sifofin haramun ne ka jingina wa Allah na farko ajizan ka siffanta Allah da gajiyawa da mukrahan ko ka siffanta Allah da da abu zai faru ba san ransa ko ka siffanta Allah da rahin sani ko ka siffanta Allah da rahin ci ko ka siffanta Allah da mutuwa ko ka siffanta Allah da rashin gani ko ka siffanta Allah da rashin magana duk wannan haram ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira mali ce wa Allah ya girma ma daga wannan girma mafi girma ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira Allah ya ɗaukaka game da wannan uluwan ɗaukaka kabira mai girma bayan da zaka jingina wa Allah ɗaya daga cikin wannan sufufi guda 20 an fahimta wa yujuzu fi haqqihi ta'ala fi'lu jami'il mumakkinati ya halatta ya halatta ku gane wannan kalmomi akwai yajuzu akwai yajibu kuma yajibu na wajibci yajuzu kuma na halacci yanzu misali shi da iyalanka wajibi ne ko ba wajibi ne wajibi ne kaga yajibu kenan ko da ko zaka yi sakaci da su ko koda ko zaɓe amma ka taimaki wani ɗan uwanka ba ya jibu ne wani ya juzu ne shi da ku fahimci kalmar ya juzu da ya jibu ya jibu na wajibi ya juzu kuma ya halatta in baka yi baka da ne an fahimta to yake cewa ya juzu fi haƙƙi ta'ala ya halatta bai kai ƙarfin ya waje ba ya halatta game da haƙƙin Allah ta'ala ka siffanta da fi'il jami'il mumakkirat aw tarkiha ka ce Allah in ya so Allah zai yi kaza in kuma Allah bai so ba zai yi kaza ba wannan ya halatta ka cikin Allah kamar cikin damuna ka ce in Allah ya so za a yi ruwa in kuma Allah bai so ba za a yi ba an fahimta ko in Allah ya so din ruwan zai zo in bai so ba zai yi ba fil adam ko kuma ka ce Allah in ya so zai zai bayyana abu kaza ko in ya so zai rasar da abu kaza wa yadkhulu fi zalika at-thawab wal iqab ya shigo cikin wannan ka siffanta Allah shine mai bada lada idan ya so ko mai ukubantawa idan ya so Allah iya bada lada ga mai aikin alkhairi idan ya so zai iya baka lada dole zaka yi wa Allah dole ne ko kuma Allah zai iya ukubantar da mai zunubi zaka iya masa dole ya ukubantar da shi wannan ya halatta ka jingina wa Allah wa ba'athu rusuli alaihi wassalatu wassalam ko kace Allah son sa in ya so zai turo manzo in bai so ba zai turo ba wa mura'atu salah wal islah ko kace Allah shine yake kula da zamantakewar mutane da kawo musu zaman lafiya da maslaha idan ya so zai ka zaman lafiya da maslaha da saukin rayuwa idan bai so kuma za ku tilasta ya kawo ba lil khalqi ga halittu gaba daya fala yajibu alaihi ta'ala shay'un wala yastahilu wannan abin duka bai zama wajibi Allah yi ba ko ba za ka kore ka ce Allah ba zai ba iya bainar istihir yana bainar istihala da bainar awaju yana tsakanin wajibi da da mustahil ma'ana in Allah yayi dama aikin sa ne zai in bai yi ba ganin damar sa ne bai ba ba za ka ce ai Allah ba zai taba yin ruwa ba kaga kore masa wannan haramun ne ko ko ce dole dole sai Allah ya aiko da manzo ba haka bane saboda ka wannan suna karkashin ya juzo ne son Allah da manufarsa zai yi to kai ma bawa za ka yi jingina wa Allah Allah ta'ala ya samu gani mun zo bakin da za mu tsaya a nan insha Allah idan Allah ta'ala ya kama mako mai zuwa za mu tashi al-imanu bil mala'ikatul kiram imani ga mala'ikun Allah masu girma abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu gadarsa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yi mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon mata Allah ta'ala muna roƙon ka samu lafiya mu gama lafiya Allah ta'ala ka jikan mu ka jikan mahaifan mu Allah ka jikan mu ka jikan mahaifan mu Allah ta'ala ka shirye da mu da zuriyar Allah ka ɗora mu a tafarkin mari ya rabbal alamin Allah muna roƙon ka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman ka tsare mu daga sharrin duniya da lahira Allah ta'ala dukkan masu bukatu na alkhairi Allah ka biya mana Allah ta'ala dukkan abin da ya dame mu Allah ka bukace shi Allah da mu da waɗanda suke samu roƙe ka game da bukatunsu da mu da su duka Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ta'ala mana salafiyar mu gida da asibiti Allah ka ba su lafiya dukan wanda ya zo wannan maktaba Allah ka mai da kowa gida lafiya ladan da ake samu a irin wannan gurabe Allah ka hada mu da shi wannan karatu da muke Allah ka sa masa albarka Allah ka sa ya zama sanadin sira gare mu a duniya da lahira Allah ka sa ya zama haske a gare mu a duniya da lahira Allah dukkan bukatun mu na alkhairi Allah ka biya mana duk abin da muke tsoro da farga kuma Allah ka amintar da mu shi Allah mana roƙonka ka amsa mana addu'o'i muka samu lafiya mu gama lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi